لكن كثيرا فاجتنب أن تردي ذلك الأصل وما أجاد وكن بصحة لما يزيد ما هو مع العلوم لا يزيد مم. مم. وإلا في الصحيح منه سلما مم. malamai sun rubuta littattafai suka fita hadisai wanda buhari ko musulun suka fita malamai daga baya wanda suka zo daga baya sukan yi littattafai don fitar da hadisan da buhari da musulun suka ruwaito ko ɗaya daga cikinsu ya ruwaito ba ma sai su ba akwai kamar na rajo abi dawuda wato hadisan da aka zo aka rubuta daga baya wanda abu dawo da ya waito su to amma aka waito su ta wata hanya daban ba ta inda shi ya waito su ba shi ne ya waito hadisan wani littafi in yadda littafin ya fikira wato ko ta kaka shi ya samu waɗannan hadisan shi nan da ya ce ya ruwi ya buluga da take yin nasaba kan fi'ili wanda yake mai karshe ya ko mai karshe wau da kaddarawa ahan kamar na wato na wajen kamar na laniyar sai da na kafin zuhairi bana su'adu da yake cewa arju wa amuru an ta da nu mawaddatuha yace an ta da nu bai ce an ta da nuwa ba da ya buluga da tafi shura bai ce an ta da nuwa na yau kuwa kamar na baitin shehin mu da yake cewa man ramai da fa'a da nuri na bi ilahi na aballahu an yurfi ya ce an yurfi ya ko ba aballahu an yurfi shi raga mai hidayi to shi ma nan da hakin sai ce shi an ya wuya ka to sai shi bi an ya wuya ko wancan lokaci na dan ya wuya a hali ta kitabi shi ne ruwa ko da saunin tafiyar su an ta duk yadda shi littafin ya ko yadda hadisan ta zo gare shi ba ta tafarkin wanda ya nufin istihradin akan nasa ba ba sai ba sai ya dawo ya koma ta kan Buhari ko ta kan Muslim ko ta kan Abu Dawud ba sai ya zama sun haɗu da shi ne asalin littafin mai littafin na asali a malaminsa kuma a can sama ta yi ma ya zama a sahabi ne za a haɗu wani wasan sai zamo sai a sahari ne za a haɗu to idan ya zamo an haɗa a malamin to wannan istihradin ya kowanne karfi hadisin da buhari ya ruwaito daga kutai batun sa'id a samu shi mustaharjin wanda ya istihradin a kansa shi ma ya ruwaito shi ta isnadin da yake ya koma dai ta kan kutai batun sa'id wannan sai zamo ya fi karfi saboda ka ko da mutaba a ce an ce a ce mutaba a ce tamma a sai a ce musaba a ce wanda take tamma ta yi kuma ya zama sun hada a ba da kuma da da ma hadisin da buhari ya ruwaito daga kutar batun sa'idin shi ko kutar batun sa'idin daga mari to wani ya ruwaito hadisin daga wayar ibn qadir ibn qadir daga malik kaga an hada a malamin malami kenan to wannan tana da karfi amma ba ta kai kamar ta farkon ba ta yi kuma a malamin malamin malami kamar hadisin da buhari ya bai da kuma tabbatun da sayidin kuma tabbatun sayidin daga maliku maliku kuma daga ibn shahad az-zuhri to wani ya ruwaito shi ta fuskar abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab daga ibn sa'd ibn sa'd kuma daga ibn shahad az-zuhri daga ba sahadu ba sai akan malamin malamin malamin sa amma dai duk da haka dai wannan shi ma na da karfi amma ba ta kai guda biyun da aka fara ambato ba to aka abin ya tsoro to faru kama aka samu da tema tsakanin mustaharar da mustaharatu alai akan samu tafawuki bambanci ta fuskar ma'ana ya zama ma'anar wannan ruwayar ta kunshi wata ma'ana da wancan ruwayar ba ta kunsa ba ko da yake haka din ba shi ya fi yawan zuwa ba ta fuskar ma'ana an fi samun dacewa shi yasa wannan rufar wato a fassara ta da cewa ta ta kadiri ce daɗi wato kaɗan akan samu ta bambanta ta fuskar ma'ana wafi lafin kasiran akan samu bambanci kuma da yawa tsakani a lafazi a lafazi ko wannan akan samu bambancin halin kasancewarsa mai yawa kasiran shi ba tare da irabi da cewa hali wato ha da karni ta fauki kasiran sai kuma a masa irabi da ke su cewa ba kuri ne mutum التفاوت التفاوت المسيرة يعني المؤلفي لا أتيني أبدا مصدر بس أنا أنت لتي إليهما شي يسا كان كان حديث يازو أبو استحر وأنت أكا أكا مهاري كو أكا مسلم وكان كثير حديث النام مهاري كو مسلم يا ويدوش بعدين يمني كثير مهاري كو مسلم يا ويدوش kamar wanda ya dangana irin wannan hadisi da ya zo abu tsara bi masa buhari sai ya ce buhari ya ruwaito shi ko ya zo abu tsara bi masa muslim ya ce muslim ya ruwaito shi to yana nufin asalin hadisin ya zo a buhari ko ya zo a muslim amma ba ainihin wannan ba ba wai ainihin wanda zai zo a buhari ko muslim ba irin wannan aiki bai haƙi yana yawan yinsa a kitabu sunani ko ma'arifa haka nan bagawai yana yawan yin haka shi ma inda sun iraki sai fada wal asala ya anil bai haƙi wa ban asa wa dai ta yin zadar humai bi mayyasa to idan ka gaskiya ya kamata ya ce asalin da buhari ya ruwaito ko asalin muslim ya ruwaito amma ba kai zai ce buhari ko muslim sun ruwaito wannan hadisin ba inda su ba ainihin shi wanda zai suka ruwaito ba su ruwaito dai wanda yake ya a wato shi ne tushen wannan din a yake yi kai hukunci wato nan za a yi bayani akan irin zawa ido kalmomi ko ma'anoni wanda suke sun zo a mustaharar amma a asalin da ya su zo ba. To ne ya yi irin wannan to shi ne za a yi bayani a kan sa'ana. Ya ce wa kun bisa hajjar ka yi hukunci da inganci da na zidu da abin da yake ya karu a cikin mustaharar a kan shi asalin mustaharar to alai. Idan aka ga hadisin da Buhari ya ruwaito shi Umaidi ya zo daga baya ya ruwaito shi ta wata hanya mutane da sai ya zamo ya ƙara wani abu a tasirin Buhari. To wannan tsarin da aka gani wanda ba a gani a cikin Buhari ba za a yi hukunci da cewa ingantacce ne. Wannan tsarin ma ingantacce ne. To sai kuma ya haɗa cikin bayanin fa'idojin su mustaharajatu. Mustaharajatu ɗin nan suna da fa'idoji wajen guda goma wanda a ciki shi ya kawo dama a cikinsu shi asalin iraki ya kawo guda biyu ne kawai dama shi suyuti ya kara da dama a kai to ranar ma kuma wasu malamai sun kara wasu fa'idojin ya ce shi mutahar yukin zuza yana fa'idantar da samun kari tsarin da ya tafi za a yi hukunci da cewa ingantacce ne tabbatacce ne ma'ar guru fa'ida ta biyu shi ne so da yawa tayin ya zama ruwayar shi musta har ɗin ta fi samun guduri fiye da ruwayar asali fiye da ruwayar asali fa'ida ta biyu kenan haka nan fa'ida ta uku da yake fa'idantarwa shi ne yawan hanyoyi na hadisi mustaharar suna nuna cewa hadisin da aka gani a Buhari ko Muslim ba wai kawai ta waɗannan hanyoyin da aka gani a Buhari ko Muslim ya zo ba a'a bari ya zo ta wasu hanyoyin fa'ida ta hudu shine bayyana abin da yake an kawo shi muhani a cikin ruwayar asalin dayo a ruwayar Buhari ya kawo hadisin da sigar wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to shi ne musta arabi sai ya ce wani dan wani ya zo wajen manzon Allah ya ce kaza kaga sannan an bayyana sunan wanda a asalin aka kawo a rike wani mutum to anan an yi bayani wane ne shi wannan wannan shi ne fa'ida ta hudu ta na mustahalar gado. Koko fa'ida ta biyar shi ne bayyana wanda ba a faɗa ba. Ta yi shi Buhari ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wani cikin sahabbai a gidansa. To shi ne mustahalar sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wani cikin gidansa. wane ya raka manzan Allah a wannan tafiya wane ya raka manzan Allah karshe asalin wayar ya kawo kawai manzan Allah ya ziyarta ne to amma shi a wannan mutarin ya yi bayani akan cewa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafiyar ga tare da waɗanda ya yi to shi ma wanda yana daga fa'idodin da ake samu a mutarin haka ne yana cikin fa'idodin da ake samu fa'ida ta shida cewa tayi a ruwayar asalin a cikin isnadin akwai wani mujallisi wanda sigar da aka kawo ko bata fito fili ta bayyana lalle ya ji hadisin ba wanda a sannan sai dai aiki da kyakkyawan zato a ce su masu littattafan nan ko buhari ko musulun ta jin na almajirin daga malamin ya tabbata a wajen amma dai ba su kawo da sigar da za ta ayyana haka ba to amma shi na mai mustahar sai zamo ya kawo hadisin ruwayar da sigar da za ta tabbatar da sama yanzu misali a ce sami ko a ta sami fulani wanda shi a ruwayar buhari ko ya zo da sigar an fulani ko anna fulanin kala wanda ga duk wata siga wanda take ijmalin ya zamo ba lalle ya ji ba to da shi yasa wannan tana cikin wannan ba na cikin fa'idojin shi mustaharaj ko kuma wanda yake daga baya ya rikice daga marwaita to ya zama hadisin nan da shi buhari ya kawo matsala ya kawo shi daga ruwayar wanda ya fi daga gare shi ne kafin ya rikice da kuma bayan ya rikice kaga zai zamo dai hadisin duk da cewa dai buhari ya kawo shi ana kyakkyawan zafin lallai tabbatacce ne buhari ya tabbatar da ya ji ne daga gare shi kafin ya rikitar amma ba a kawo shi da sigar da lallai za a tabbatar da haka ba to ta yi shi ne mustahalar ya kawo shi daga ruwaya wanda daman ma shi gaba ɗaya ya ji daga malamin nan ne kafin rikicewar kaga wannan gaba ɗaya dama an tabbatar da duk abin da ya rawaito daga malamin tabbatacce inda ya ji ne daga gare shi kawai kafin ya rikice bai ji daga gare shi ba bayan rikicewarsa to haka nan dukkan abin da yake yayu ya zamo illa a yanda su masu asalin suka kawo ruwayar hadisin sai ya zamo shi a nan ne mustaharar irin wannan an samu kukuta an sami kubuta daga haka to wannan ita ce fa'ida ta takwas ko ta goma ba to kuma wato akwai fa'ida ta tara akwai fa'ida ma ta goma fa'ida ta tara shi ne tabbatar da adalcin wanda aka fitar masa hadisi a cikin buhari ko musulun ko a asali domin a cewa shi ma kuma duk waɗanda ya kawo ingantattu ne amintattu domin duk wanda zai ce zai littafi isne raɗi musa buhari ko musulun sharadi ya zama waɗanda yake kawowa a isnadan hadisin waɗanda sun kai a karɓa ne a wajen buhari ko a wajen musulun ba za ka ce za ka mustaharar a kan buhari ba amma ka ringa kawo hadisan buharin ta wayar mawaitan da buhari bai yadda da su ba ba zai karba hadisu dole in je kana so ka istiraji ne bisa buhari to sai ka kawo ko mawaitan da yake buhari ko muslim zai yadda da su ba za su yadda da su shi ya sa ka gona yana fa'idantar da mu zamowar su waɗannan sai wanda aka ga sunan su a mutanen dinnan amintattu fa'ida ta goma kuma shine iya bambancewa ga matanin cewa hadisin nan ya zo da sigar wannan matanin ya zo da sigar wannan matanin to kuma lokacin kayo shi buhari ya zamo dan ɗebowa ya daga hadisin ya kawo amma shi mai misalin sai zamo ya kawo shi gaba ɗaya kaga wannan ya ƙara fa'idantar da mu sanya hadisin yake a gaba ɗayansa yayin da ya zamo haka ɗin ƙarin fa'ida ce wajen malaman hadisi da malaman fikiru yawa sanin cewa ai ga ta hanyo ga yanda ma gaba ɗayan hadisin yake to da nan da Allah ya saka alkhairi